rahmatullahi wa barakatuh idan Allah ya so ya yarda a yau hutubar mu za ta yi bayani akan al'amura guda uku amma ginshikin abin shine sababi da samuwar abu guda ɗaya abu guda ɗayan nan shine rigima ko fitina ko mu ce jarabawa da ta afku a ƙasar Amurka ta fitina ta wuta ko mu ce gobara wadda Allah ya jarrabe su su mutanen ƙasar Amurka da wannan gobara kusan kowa ya sani lallai Amurka Allah ya danƙe su da gobara. To za mu ji daga cikin abin da muka hango kuma muke da muke nazari kuma muka yi nazari cikin lamarin. Abu na biyu shine me abin hankaltuwa da abin ɗauka da abin amfanuwa cikin wannan gobara da aka yi zuwa gare mu. Abu na uku halin musulmai a yau. Wannan shi ne abin da kutubar za ta yi bayani a kai in Allah ya so ya yarda. Allah ya ce makewu. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله إن الله تعالى أخذ أمريكا بما أخذ به قوم قوم ماضية وهم أصحاب الأخدود كما أخبر الله جل تعالى في قرآنه الكريم عندما قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد عباد الله إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب أتدرون بماذا قال بماذا كان ذلك إنهم كانوا يؤذون المسلمون ويعادونهم وهم يكيدون لغاذا ويريدون أن يجعلوا الفلسطين حفرا من حفر النيران فرد الله عليهم كيدهم فأخذهم بويله ومقته وعذبهم عذابا شديدا بالنار كما صنعوا بالمسلمين ليكون الجزاء من جنس العمل عباد الله إنما هي عاقبة الذين أساءوا في الدنيا إن أخذ ربك عليم شديد عباد الله أين فرعون أخذه الله بالماء أين قارون أخذه الله بالأرض أين نمرود أهلك الله أهلكه الله بالبعوض أين ثمود أهلكهم الله بالطاغية أين عاد أهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أين قوم نوح أهلكهم الله بالطوفان أين قوم لوط أهلكهم الله بالتهويل عباد الله أين أصحاب الرس أين قوم تبع أين أين قوم تبع كل عباد الله كذب الرسل كل كذب الرسل فحق وعيد عباد الله ما يعتبر فيما وقع في أرض ال- أمريكا عباد الله إنما يفعل الله ذلك ليعتبر به المسلمون قال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم العذاب من حيث فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bayan Allah kamar yadda muka ambata cikin hudubar mu ta farko muka ce da ta yi bayani insha Allah akan mas'alar da ta faru a ƙasar Amurka a takaice cikin abin da Allah ya nusantar da mu haka hudubar mu ta bi da ta yi bayani da fashin baki akan abin da hutuba mu ta farko ta yi bayani a kai sannan kuma sai ta yi ƙari. Hakika bayan yabo da godiya da jinjina zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, da neman Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya daga sharrin laifukan da muke aikatawa safiya da maraice, hutubar take cewa bayan Allah. Hakika tabbas, Allah maɗaukakin sarki ya damƙi ƙasar Amurka. da irin abin da ya danki waɗansu al'ummomi da suka zo kafin zuwan ƙasar Amurka, ko kuma kafin abin da ya danki ƙasar Amurka da shi. Hakika, jihar California, wadda take a Amurka ta sha wuta, amma kafin zuwanta fa, an samu waɗansu nau'in mutane wadda Allah maɗaukakin sarki ya danƙe su da irin wannan azaba ta wuta. Allah maɗaukakin sarki haka yake hukuncinsa irin abin da ka yi, haka shi ma Allah dai yi maka. Hakika kamar yadda bayanai suka gabata, manya-manya daga cikin shugabanni na ƙasar Amurka sun yi buri da shirya makida ta ƙarƙashin ƙasa a kan tunaninsu shi ne su ruguza ƙasar Gaza, su tambaɗa, su tambaɗa Falasɗin kamar yadda shugaban ƙasarsu dalilin da ya sa aka zaɓe shi shi ne babban alkawarin da ya yi a kan da mayar da ƙasar Falasɗin ta zamto kamar wata cibiya ta wuta. da a yi ta lugudan wuta har sai ya shafe Falasɗinawa daga doron ƙasa. Wannan babban alkawari da ya musu ya sa su Amurkawa suka zaɓe shi. Da haka cinsa zaɓe ke da wuya ya kama shirya makida da tsare-tsare wadda ya dace a gare shi da kuma magoya bayansa akan su ga sun shafe Falasɗinu daga doron ƙasa musamman kuma ƙasar Gaza. Amma Allah maɗaukakin sarki ya sani kuma suna yi, suna ta lugudan wuta ta ƙarƙashin ƙasa, suka fake da Isra'ila, suna agazawa Isra'ila a lokacin da ƙasar Rasha take tunanin wannan makirci da Amurka ta shirya ta haɗa kai da Isra'ila don ta lalata ta shafe Falastinu a doron ƙasa, to ita ma gaskiya da ta ba da Falastinu taimako da kariya da ita da Gaza, kamar yadda ƙasar Rasha ta ambata. To amma akan wannan yanayi, ana cikin wannan yanayi, ƙasar Rasha bata kawo taimakon ba na zahiri zuwa ga Falastinu. saboda abin nasu ya zama yaudara amma Allah maɗaukakin sarki ya san yadda Falasɗinawa ake ƙona su ake hallaka su ake musu lugudan bama-bamai da azabtar da su da jirage marasa matuka a cikin wannan yanayi Allah maɗaukakin sarki ya ce an zo gurin irin abin da kuka yi wa wa'yancan kuma bari mu ɗan taɓa ku ku ji ko akwai zafi sai Allah ya kwaɗo wuta, ya turo wuta, sun yi amfani da dukkan irin ƙarfi nasu wanda ya kamata a ce sun kange wannan wuta, kattai musu ta'adi wanda ya dace. Amma wannan wuta, Allah maɗaukakin sarki sai da ya kai ta inda ya so a ce ya kai ta. Me dalilin? Saboda sun taɓo shi, haka Allah yake yi, sakamakon yana samuwa ne. irin shirin da kai wa Allah irin makircin da kai wa Allah ta in da ka bullo masa ta irin wannan gurin da ya bullo maka dan ka gane wasu suka ce tabbas a ƙasar Amurka bayan wannan zalunci da ake yi wa ƙasar zaluncin da aka yi wa Falastinu akwai wata ƙungiya ko kuma akwai wani zaɓe da aka yi na celebrities nasu akan cewar bayan sun yi zaɓen sai kuma aka zo wannan celebrities ɗin aka tsara su ko aka jajjera su yanzu da a yi zaɓen waye ci na ɗaya a cikinsu an saka sunan wane wane wane ƙarshe kuma sai aka saka sunan Allah ma'ana waye dai ci zaɓen don haka sai ya kasantu wani ya samu ƙuri'a biyar wani ya samu goma wani ya samu kaza wani ya samu kaza ƙarshe sai Allah ya tashi bai da ƙuri'a ko ɗaya yanzu a nan me ake nufi Allah ya faɗi babu wa babu Allah ma'ana fassarar kenan tunda Allah ya faɗi ba shi da ƙuri'a kun ga Allah babu Allah sai Allah ya ce to babu komai ina nan masana da masu bincike suka ce an yi wannan abun a yau washe gari Allah ya kwaɗo wannan wutar ta zo ta yartar gargazarsu har zuwa lokacin da abun ya faru ya tsaya ko a shekaran jiya ko kuma kwana biyu ko uku da suka wuce ko kwana biyu a takaice wutar ta ƙara tashi jiya ne ko wutar ta ƙara tashi me Allah yake so ya nuna musu yana nan fa sannan kuma abu na biyu abinda suka yi wa'ancan to fa gashi nan Allah ya rama musu kun ga kenan 1-1 kai wannan 2-0 ma kai 3-0 don haka abin da aka musu ya ninninka abubuwan da suke yi wa mutane kuma ba wanda suka isa su yaƙe shi ko za su hau jirgi su harba nukiliya su kai zuwa sama za su yaƙi da Allah to bayan Allah duk wanda ya zalunci bayan Allah wallahi Allah sai ya rama musu kuma sai Allah ya ga bayansa ina fir'auna ne da ya ɗagawa ba Allah ya danke shi da ruwa ba bayan Allah ina ƙaruna da ya gadara da kuɗi ba Allah ya danke shi ya ce ƙasa ta kama shi ba ina mutanen annabi lutu da suka kama luwaɗi a dauran ƙasa ba Allah ya sa ɗaga su sama sai da suka so jin salati da tasbihi na mala'ikun sama ta ɗaya aka kifar da su ba ina mutanen annabi nuhu ba da suka wuce gona da iri hakan Allah ya turo ruwan tsufana sama tana ƙasa tana ruwa ƙasa tana ruwa haka aka halakar da su ba ina qaumu tubba ina ashabur rasi ina mutanen annabi annabi hudu ina mutanen annabi salihu duk irin tsarin da suka yi na kafirci Allah ya ce kullun duk baki ɗayansu kazzabar rusul sun ƙaryata ‘yan aikan da aka turo musu suka ƙaryata musulunci suka ƙaryata annabi Muhammad Allah ya ce fa haqqa wa'id sai kuma alƙawari na gaskiya na narkon azaba sai ya tabbata a gare su kama fu'ila bi maza bi amurka amurkawa da shugabanninsu sun ƙaryata Allah sun ci mutuncin Allah sun zalunci musulmai sun cutar da musulmai don haka Allah sai ya fito musu ta inda su ma ba su taɓa tsammanin wannan abu da ya zo gare su ba bayan Allah menene abin fahimta da mu za mu ɗauka a cikin wannan abin da ya faru da ƙasar Amurka ya kamata mu a matsayinmu na musulmai mu gane cewar wannan abin da ya faru da ƙasar Amurka bai nisa ba shi da nisa Allah ya turo shi zuwa cikinmu. Idan Allah ya koro wannan wutar zuwa cikinmu, shin Allah ya zalunce mu ne? Allah bai zalunce mu ba. Shin irin abin da Amurkawa suke yi ba a yin su a Najeriya ne? Ana yi. To me dalilin da ya sa Allah ya zaɓi ƙasar Amurka ya musu irin wancan abin? Ko kuma bai zaɓe ku ba? Ko kuma bai muku haka ba? Allah ya ce, na yi hakan ne don mutane na musulmai masu imani mumunai masu hankali su hankalta su gane cewar abin da ya faru a can ba shi da nisa ya faru a ƙasar Najeriya. Fa'atabiru ya ulul absar. Allah ya ce ga wani misali lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fatattaki Yahudawa daga garin Madina ya kore su su da kansu suka kama ruguza gidajensu yayin da suka masa makirci suka haɗe masa kai suka nemi su yaƙe shi Allah ya ce sai muka jefa tsoro a zukatansu ƙarshe suna so ba sa so haka suna son zama a garin Madina Allah ya sa annan Muhammad ya fatattake su suna ganin a da sun yi gine-gine wadda gininsu babu mahalukin da zai iya tsallaka katangarsu ballantana ya iya zuwa ya same su har ma iya cimma musu suna da kayan yaƙi wadda babu wani a duniya wadda zai iya kawo musu hari ko kuma su kai masa hari ba su ragargaza shi ba kuma suna cikin garin Madina tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ƙarshen lamari me ya faru Allah ya ce sai gashi yuqribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin su da kashin kansu suka zo ganuwar tasu da bulletproof doors ɗinsu suka zo su da kansu suke ture ƙofofin suke sare ganuwar tasu suna cewar a yi haƙuri da mu fita. Su da kansu Allah ya fita, su da kansu suka fita bisa ƙarfi da izza da iko na Ubangiji. Allah ya ce, fata biru ya ulil absar. Mun yi haka ne don ku masu hankali musulmai ku ɗauki izina ku gane wallahi kuma an kuka shiga gonar Allah haka da mu. Kuma ku gane in kuka shiga gonar Allah haka da muku. Ina mutanen annabi Lutu da Allah ya yi sama da su ya kifar da su sai ya ce ku ɗin musulmai wadda kuke a yau ku kai ziyara zuwa ƙasar da muka yi wannan operation ɗin wa ma hiya min az-zalimi hadhihi al-qarya idha fa'alu mithla ma fu'im idha fa'alu mithla ma fa'ala ha'ula'i bi qaribin wannan ƙasar da aka kifar da mutanen annabi lutu ba ta da nisa ba daga garin makka da haka ku je ku ga inda muka musu da haka kuma fa wa ma hiya min az-zalimi hadhihi al-qarya bi ba'id wallahi mu yi irin abin da muka yi wa mutanen annabi lutu wannan al'ummar babu nisa yanzu da mu iya muku don haka abin da ake so ku ɗauka bayan Allah abin da ake so mu ɗauka cikin wannan abin da ya faru shine mu ɗauki izina ina laifi kana laifi kowa yana laifi ko akwai wanda baya laifi muna laifi to abin da ake so shine mu ɗauki izina mu gyara in mun gyara shi kenan amma kar ka taɓa tsammanin wai a'a kai ka tsallake bayan Allah abin da ya kamata a halayen mutane a yau da yawa daga cikin musulmai a yau suna alfahari suna buga kirji suna farin ciki ai an kashe amurka an karya mata tattalin arziki mu musulmai wa dai taba mu ya sha mu ne muke da Allah alhali kuma irin laifin da wa'ancin din suke muna yi ko ba haka bane bayan Allah mun kasa daukan abin a matsayin a matsayin izina da wa'azi zuwa gare mu Allah yake yi alhali a yau alhali a yau in mun zo da yawa daga cikin mutane da aka same mu akwai masu shaye-shaye akwai mazinata akwai masu luwaɗi akwai masu shirka akwai masu cin mutuncin mahaifansu akwai in mun so mu le- lissafo laifuka da mu samu laifukan nan ga su nan barkatai duk muna aikatawa shin wannan laifuffukan ba su dace Allah ya mana irin abin da Allah ya yi wa mutanen Amurka ba? Wallah har ma sun wuce, amma mun kasa ganewa kuma muna albahari, muna farin ciki, Allah ya kashe wayancan, Allah ya musu kaza, Allah musu kaza, mu kuma mun kasa ganewa abin yana kanmu. Mun c- Mu ne ma muka cancanta mana wannan abun, ba ma wayancan ɗin ba. Amma mun kasa ɗaukan, mun kasa yin ɗaukan izina. Mun kasa ɗaukan izina bayin Allah. Wallahi musulma a yau, sun mun tambaɗe mun lalace ka iya samun musulmai a yau ba irin musulman da bane musulmai a yau ba irin musulman lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka samu sahabbai suna gida wannan da ka zo ka wuce ta kofar sahabi sai ka ji wannan gidan karatun alqur'ani ake wancan kuma yana sallah ne wancan yana iz- azkar wancan yana istighfari kwana suke suna haka amma yau fallailu kulluhu aghani daren ana ƙare shi ne gabaki ɗaya da kaɗe-kaɗe da rairaye ba haka muke ba bayan mun ƙare darenmu da rairaye da kaɗe-kaɗe wa'yansu fa tata kawai suke yi wa'yansu fa suna abubuwan asha alhali wa'yancan kuma sun kwana suna raya daren mu kuma mun kwana muna musguna wa daren da kaɗe-kaɗe da rairaye wannan shine musulunci bayan Allah muna cin mutuncin iyayenmu muna musguna wa iyayenmu muna tambada muna watsa ƙasa a a fiskar iyayenmu wannan shine musulunci a yau muna yin zinace zinace luwaɗe luwaɗe wannan shine musulunci wannan shine musulunci muna shirkace shirkace muna zuwa gurin bokaye da malaman duba a da nufin wai mu samu duniya wannan shine musulunci muna zaluntar ƴan uwanmu muna ha'intar su muna cutar da ƴan uwanmu wannan shine musulunci har kana buga kirji wai an kashe Amurka an mata kaza an mata kaza kai kuma ka kasa ganewa ka gyara halin da kake ciki a yau wallahi bayin Allah Allah madaukakin sarki idan ya sako wuta a gare mu wallahi bai zalunce mu ba a yau Allah bai zalunce mu ba mun muka fi cancanta mu a sake mana wutar domin babu irin laifukan da ba mu aikatawa fa'atabirhu ya ulul absar Allah na cewa ku dauki izina ku gane ku yi hankali ku hankalta dan muku ya ku masu hankali bayin Allah ka iya samun musulmi a yau shi da alqur'ani sai dai yaji ana karantawa da yau an kada ka shiga gidan musulmai da ka samu babu babu qur'ani kai inda qur'anin ma yafi ƙura ta binne shi ma ba haka bane ƙura ta binne shi wani kace rabanka da karanta Qur'ani daga bakara zuwa nasu ya manta amma ya fito yana cewa me ya faru da Amurka yau ma an ƙara masa lugude ko an masa lugude shi kuma ya kasa karanta Qur'ani qumu ila salatikum yarhamukum Allah